والهدي سبحان ربك رب العزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله Mhm, akwai tambaya yawa to wannan tambaya mai nauyi ce ya danganta wanda ya fi ƙarfin haƙƙi shine iyali wajen ƙarfin haƙƙi wajen ainihin darajat idan mutum yana da mata ciyar da ita wajibi ne a kan shi a matsayin matarsa babu wani ainihin sharaɗi ko kuma wani sifa illa kawai kasancewansa matar shi ce ya yi kwanan aure bata markudindine ba a wannan jin daɗin da yake da ita wajibi ne ce da ita ba ma duba halinta tana da shi ko ba ta da shi ko tana bukata ko ba ta bukata dole ne ce da ita amma idan muka zo ɓangaren iyaye sai mu ce ciyar da iyaye akwai bambanci ciyar da iyaye na wajibi akwai sharadi sai idan ɗan nasu yana da wadata sannan su ɗin ba su da wadata ɗin suna bukata a wajen ɗan. Ka gane ba? Idan iyaye fakirai ne suna bukata, ɗansu kuma yana da abin da zai ciyar da su, to idan sun kai kala dole za a kwata a basu, hakkin su ne dole ya ciyar da su. Amma idan shi ma gwarbe gwarbe bai da komai, wannan shi kenan. Ko kuma idan su ɗin suna da abin da za su ci, shi kenan, ba dole ne ainihin ya ciyar da su ba. Sai dai kuma wannan bai hana kuma biyayya da isani wannan kuma. Sai dai kuma ya danganta idan muka juya muka kalle shi ta wata fuskar kuma sai mu ga iyayen sun fi matar ƙarfi saboda su iyaye ba a bambare su ita mace in ya gagara za a ce ka sake ta ko in ka sake ta ina ce ruwan babu amma iyaye akwai wani halin da za a ce shi kenan a rabu ya zama ba iyaye ba kaga babu saboda haka kowanne a matsayin shi a bangaren inda yake ƙarfin shi ya fi ainihin na ɗaya bangaren To shi dai Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan saboda haka duk abin da ya shafi na kainiyin caca bai halatta mutum yayi wannan mu'amalar ba yawwa shi dai zubar da ciki ba kyau shari'a ba ta yadda a zubar da ciki ba musamman ma in cikin ya kai wata hudu an busa mai rai ai kashe rai ne shari'a ba za ta ba da daman mutum ya kashe rai ba yawwa to an ce a nesantar da yara da mahaukata ga masallaci matukar idan za su kawo tashwish a mutane ko za su kawo barna ko za su kawo wani najasa da sauransu to amma malamai mahaukata kan dama ba yadda a bar su a masallaci ba amma yara malamai suka ce in dai yaron nitsatse ne wanda duk abin da ake tsoro ba zai yi ba kar a kore shi a bar shi ko kuma komai da nutsuwan in an tsawatar da shi yana tsawatuwa to a jawo shi yawwa saboda ainihin tanafur ne koren yaro a masallacin ai zai cire ibada a zuciyarsa jawo shi masallacin kuma zai sa ya saba kuma kullun yaro ana tarbiyyantar da shi ne don ya saba da ibada ɗin amma wannan bai sa a ce yaro mai kiriniya ne yana barna a masallaci kuma a ce dole a bar shi babu wannan in zai yi barna ko baya ji to wannan dole a nesantar da shi ga ainihin masallaci ne. Ya samu dace bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Allah madaukakin sarki ya ce, Auzu billahi mina shaitanir rajim, ya ya irgo mana tun daga kan annabi Zakariya, zikiru rahmati rabbika abdahu Zakariya ko? Ya irgo mana annabawa, annabi Yahaya, annabi Isa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Ismail, haka nan dai Allah ya irgo har zuwa kan annabi Idris ko? Ya irgo wa'annan adadin annabawan. to sai Allah ya bayani ya ce ula'ika kun ga wa'annan wanda na irgo muku annaba wannan ula'ikan lazina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne ba waɗanda Allah ya yi ni'ima alaihim a gare su minan nabiyina su ne annabawa wanda Allah ya musu ni'ima min zurriyati adama daga zurriyan annabi adamu kaga a cikin su zurriyan annabi adamu shine annabi Idris inda dama mun ce annabi Idris shi ya zo kafin annabi Nuhu da shekaru dan shi baban kakan annabi Nuhu ne kuma shi annabi Idris an ce har annabi Adamu ma ya gan shi da yake annabi Adamu ya ya yi tsawon rai shi da kanshi ma ya ga ainihin annabi Idris to saboda haka kaga zuriya annabi Adamu shine annabi Idris wa min man hamalna ma'anu haka nan akwai zuriyan wanda muka dauke su tare a tare da annabi Nuhu ka san lokacin da aka yi ruwan tufana annabi Nuhu da ya zo Allah ya ce ka ɗauki kowane ainihin min kulli zaujaini isnaini to a mutane ma ya ɗabi ƴaƴan shi wanda suka yi imani da shi akwai su hamu su samu da sauransu to akwai zuriyan wanda aka ɗauka ɗin zuriyan annabi Nuhu kenan shine annabi Ibrahim kaga annabi Ibrahim yana da cikin zuriyan wanda annabi Nuhu ya ɗauko su a cikin jirgin shi shine ainihin kakan annabi Ibrahim samu kenan wa min zurriyati ibrahima sannan a cikin wanda aka irgo akwai zuriyan annabi ibrahim in ka lura ai akwai annabi isma'il akwai annabi isaac akwai annabi yaqub wa'annan ai duka zuriya ne na annabi ibrahim ya'ya da jika sannan wa isra'ila akwai zuriya na annabi yaqub shine isra'il da kake ji ana cewa bani isra'il ai ya'yan yaqubu ake nufi shi yaqubu shine isra'il din mai tafiyan dare to akwai zuriyar shi ainihin annabi yaqubu su ne kamar irin su annabi musa su annabi haruna su annabi zakariya su annabi yahaya su annabi isa wayannan bani isra'ila din kaga ai duk zuriya ne na annabi yaqubu to wannan wanda muka irgo din da akwai zuriyar wayannan ainihin mutanen sannan wa mimman hadaina suna daga cikin wanda muka shirye su waji tabaina kuma muka zaɓe su ba Allah yana cewa ulaika allazina hadallahu fa bi hudahu muqtadi ba da Allah ya irgo manzanni sai yake cewa manzo Allah ka ga wa'annan sune wa'anda Allah ya shiryar da su sannan sai Allah ya dunkule wa Annabi Muhammad gaba ɗaya ya ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryansu yanzu ka ga ai kowanne zaka ji an ce wane mai kaza ne wane siddiqan nabiya wane sadiqal wadi wane mukhlisan ko mukhlasan wane kaza wane kaza to Allah ya ce fa biyu dawo buku tadi saboda haka shi manzo Allah an ba shi dukkan alkhairan annabawan gaba daya abinda aka rarraba annabawan shi gaba daya Allah ya umurce shi da cewa yayi shiriya da irin wannan shiriyar tasu shine yace wajita baina su ne wa'inda muka zaɓe su suna daga cikin ainihin annabawanmu wanda ainihin muka shirye su kuma muka zaɓe su. Aha, to, su kuma sifan su yadda suke iza tutla alaihim ayatul rahmani idan an karanta musu ayoyi na Ubangiji mai rahama, harru sujjadan suna faduwa su yi sujada ne wa bukiya kuma su fashe da kuka saboda haka haka kowane musulmi kowane mumini haka ake so ya tausasa zuciyarsa tun lokacin da aka karanta ma ayan qur'ani to ka karbi ayan kai imani da shi ka kaskantar da kai kai kuka dan Allah ya gafarta ma ya sa ma ya sa ka a matsayin abin nan a sauwa'in nan inda wani waje yana cewa wa man yuti Allah wa rasula ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin saboda haka kai ma kai irin wannan aikin dan ka shiga wannan sahu saboda wannan sahun idan fa ka shiga ka ketare duk inda za su yi tare za ta bi da kai kai matsayinka bai kai ba su ne manya to amma Allah haɗa ka da su ya za a yi ai ainihin yaron manya shi ma zai zama babba ba an ce bawan sarki ya sha bandan banban da bawan ainihin talaka ba ya shi bawan ne amma nawa na sarki to shi ma wannan matsayin shi bai kai ba amma ya bi Allah ya bi manzo to Allah zai haɗa shi da su duk inda za a je sai ga yana tare da su sai ka ko yanzu anan sai ka ga ga wani mutum babban mutum ne ya isa shiga ko ina sai aka ce yau ana taro a fadan shugaban ƙasa kai kuma abokin shi ne sai ai koma da kuɗi kai ɗinki mai kyau kai kaza kai kaza kawai sai ya ce ku shiga motarsa tare shi kuma an san duk inda ya je a gurin ba wanda ya sai yana shiga za a ce kai ba za ka shiga ba ne duk inda zai je a matsayin shi sai ka kauce saboda me saboda kana tare da shi yanzu gobe ka zo mana ka ce a buɗe ma mu gani za ka iya ka gani to wannan ma'iyar ma'allazina an'ama Allahu alaihim to ga yadda zaka yi ka samu wannan ma'iyar shine yace idza tutla alaihim ayatu rahmani sarru sujjadan wa bukiya idan an karanta musu ayoyi na ubangiji mai rama suna faduwa su yi sujada ne wa bukiya kuma su yi kuka kai ma in za ka rika kwatanta irin wannan da imani da tsoron Allah ka bi Allah to Allah zai riskar da kai ko kuma Allah zai sadar da kai da su sai ka ga duk inda za su za ta bi tare da kai
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
Allah madaukakin sarki ya ce fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna gayya Allah ya ce abun mamaki ko abun takeici wayannan bayin Allah na gari da wannan matsayinsu da wannan girman nasu fakalafa min ba'dihim kalfun sai aka samu wasu ɓata gari wasu ainihin munanan ainihin masu mai gurbi dama a halifofi din in an ce kalfu shine mummunan halifa wanda ya mai gurbi da sharri idan aka ce kalafu shine ainihin halifa wanda yake nagari wanda ya mai gurbin wanda ya gada da ainihin alkhairi to wayannan su kalfun ne wasu ɓata gari kalafa sai suka maye gurbi min bayin bayan wa'annan yanzu misali idan muka ce annabi Musa ai wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ko to ai akwai wanda suke cewa su mabiyan annabi Musa ne sune wa sune yahudawa irin aiki annabi Musa suke yi kaga sun canza gaba daya sun zamo kalfun ba da salafi gashi annabi Musa mutumin kirki ne ya zo ya isar da sakon Allah ya kawo sakon Allah ya isar amma kuma wanda suka gaje shi sai suka zamo ainihin munanan magada su ne ainihin kalbun wanda suka maye gurbi da sharri su kuma da suka zo a ba'u salata sai suka tozalta sallah tozalta sallan nan malamai suka ce ta hanya uku ne imma mutum ya ƙi yin sallan gaba ɗaya gashi musulmin ne amma baya sallah wa imma ya zamo yana sallan amma ba koyaushe ba yana wulakanta sallan in ya samu dama bai yi azhar ba bai yi la'asar ba magaruba ta yi sai ya hada yayi wani lokaci ma ya bar wata ta wuce wannan shi ma tozalta sallah ne akwai kuma tozalta sallah na za a yi kowace sallar amma ba za a yi ta daidai ba ba za a yi ta kyakkyawan ruku kyakkyawan sujada yadda take ba to kowanne tozarta sallah ne duk mutumin da yake ɗaya daga cikin wa'annan to ya zamo ainihin yana daga cikin wancan kalfu ɗin wanda suka maye gurbin mutanen kirki su suka zamo mutanen banza dan sifan su ne Allah ya ce adau salata suna tozarta sallah wata ba'u shawat kuma suka bi ainihin sha'awa da san ransu yanzu ba da yawa ba za ka ga mutum yana cewa shi na Allah ne shi kaza amma baya sallah yana neman mata za ka ga ana kaɗe kaɗe ana me amma wai duk ana tukiyan wai mu almajiran wane ne sai a duba gani wane haka yayi wani haka yi rayuwarsa wani yayi wannan kaɗe kaɗen wani yayi wannan ainihin harka da matan wani baya sallah wani baya kaza sai ga ashe wannan kalfu ne kawai yawa wannan ba zai taɓa mutuncin wanda suke cewa sun gada ba kamar yadda yanzu duk abin da yahudawa za su sai ka ce karanta min karantarwar shi a irin abubuwan da yake umarni akwai wannan babu kaga kawai kana cuta Allah zai tashe shi bara'a zai da kai saboda haka duk wanda zai irin wannan sai yayi shari'a da wanda yake cewa yana bi a gaban Allah yawa shine anan ma Allah yake fakalafa min ba'dihim kalfun aba'u salata suna tozalta sallah ko yanzu zaka ga mutum da rawani da waye amma sallah ma shi ba zai ba kawai wai shi ya kai matsayin da ya yi usuli ya gano cewa sallar ma ai dama cewa kai kai ta yi kafin ka samu yaƙini shi yanzu ya samu yaƙini ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai kaza za a gan shi da ƴan mata za a gan shi kaɗe kaɗe da duk abubuwan holewa yana yi to saboda haka wannan ba daidai ba ne lalle lalle ne wanda kake bi ɗin ka bi shi sak in kana so ka ainihin tafiya sak don wata rana an ce akwai wani babban waliyi ya fito da mota yana tafiya sai wani a garinsu ɗin ya san shi, yana neman mota ya gaji, shi kenan sai ya gan shi, sai ya tsaya ya ɗauke shi. Da ya ɗauke shi kenan ana tafiya sai yake cewa karamakan lahu wannan ɗaukan da kamun dan Allah a lahira ma ka ɗauke ni mana irin wannan ɗaukan. Sai ya ce to amma kai ma a lahiran ka tsaya akan hanya irin wannan tsayawa. Kwarai kuwa ka tsaya akan hanya kamar yadda ka tsaya na ganka. Kwarai an karatu ne in ka bauɗe hanya to a can ma ni ma ban san ka ba saboda ka tsaya sak in kana so a tafi tare fa kalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattabau shawa suka bi ainihin shawoyin sai zuga shi na mutane ana bin sha'awa san rai duk abin da ake so na duniya wai sai ga mutum yana yi kuma yana ta'allaka shi da Allah yana ta'allaka shi da bayin Allah to wannan ƙarya ne bayin Allah ba ruwansu da wannan fasawfa yalqauna gayya kuma da sannu Allah maɗaukakin sarki yake duk wanda ba su daina irin wannan ba da sannu yalƙauna za su gamu da gayya kwarin nan na jahannama za a jefa su a cikin wannan kwarin wato gayyu wani kwari ne malamai suka ce a jahannama wanda ita kanta wutan tana neman tsari daga sharrin wannan gurin saboda tsabar wuta da tsabar kuna da tsabar bala'i wutar kanta tana neman tsari da wannan gurin Allah ya ce to duk masu wannan halin ga inda za su je su ba kuma wannan fa ba wai kawai mu sha labari mu tashi bane wazi ne gare mu gaba daya kowa dole ne wa kanshi hisabi hasib nafsaka qawla tu hasiba kai da kake cewa kai na Allah ne ka tsaya kai wa kanka hisabi da gaske kana tsaye akan hanyar Allah din idan akwai kusakurai dole ka gyara idan ko baka gyara ba to fa za a tafi inda kake ganin kana tafiya ashe ba ta nan kake ba kana tafiya sai an ji an tige sai ga ashe ka kauce hanya tuntuni Allah ya kare mu aha إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب Allah madaukakin sarki kaga rahamar Allah duk irin yadda mutum ya shiga wani hali in dai bai mutu ba akwai hanya kaga anan ma ai kaga an ce ga inda za a je za a zuba su a cikin ainihin kwarin wuta wanda jahannama ma tana tsoron wannan gurin kaza kaza har yanzu Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani ya jaddada imani shi yake kyawun imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari ya bar duk aikin da yake yi mara kyau din to duk mutumin da yayi haka Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna wayannan su kuma za su shiga aljanna ai dama kullum shedan yana batarwa ne Allah kuma yana gafartawa in an tuba duk irin yadda mutum ya kai ga bata in dai bai mutu bai tuba Allah zai karbi tuban shi sannan in ya kai matsayi ma ainihin sharrin da yin gaba da Allah sai ya canza mar da alkhairi gashi kayi zaben kayi zunubin kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma da ka ji wa'azi ya shige ka sai ka tuba ka koma ga Allah kai imani ka gyara ka Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyiati ma sanat yace irin wayannan munanan da suka yi ma sai Allah ya canza musu da kyawawa sai ka ga a canza shi a nan duniya aikin da mutum yayi mara kyau ne a can kuma an zo kikira kitabaka sai ta karanta ayyuka masu kyau gashi abin da yayi mara kyau ne amma Allah ya canza mar da mai kyau to duka wannan ta ina za a samu ta hanyar tuba in je mutum ya tuba ya jaddada imanin shi ya yi imani ingantaccen imani sannan ya aikata kyakkyawan aiki Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗanda suke haka za su shiga aljanna kuma wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su da komai ba kaga kenan anan ya nuna cewa dukkan dan adam mai kuskure ne dukkan dan adam mai kuskure ne mafifici a cikin su shine wanda yake tuba duk abin da kake yi duk abin da kake yi mara kyau kofar tuba tana nan a buɗe kuma tuban nan taubatan nasuha aka ce ai tuba wanda yake ingantaccen tuba yana da sharidai na farko mutum yayi nadama a bisa abin da ya wuce ko ba ya irgu adari ba annadimu alama fata mutum yayi nadama a abin da ya wuce duk lokacin da mutum ya tuba amma daga an zo maimaita magana ko kuma ya ga wasu suna yi zaka je yana dariya yana cewa Allah sarki mu lokacin da muka yi namu kaga har yanzu bai nadama ba ƙwarai wai za ka je na cewa ina wayannan me suka yi mu lokacin da muka yi na kaga shi har yanzu tsufa ne kawai ko rashin hali ne yana shi saboda haka ba ka so ma ka tuna in ka tuna za ka rika da dama kana cewa kashi ni ne nayi wannan abin ta na sani kaza to dole sai ka yi wannan sannan tubar ka za ta yi kyau sannan wanniyatu Allah ya uda ila zambi mutum yayi niyan ba zai koma wannan zunubin ba duk lokacin da yau ka tuba kuma gobe ma kana tunanin zaka koma wannan shi ma ba tuba bane amma idan mutum zai yi tuba na gari wanda ba niyan komawa ko da zai koma so saba'in Allah zai karbi tuban shi in dai duk lokacin da zaka tuban da gaske ka tuba ka yi nadama kuma kana ganin ka yi tuba ka yi nadama kuma har ga Allah a zuciyarka baka niyan komawa wannan to Allah ya gafarta ma idan kuma shaitan ya sake ruɗanka ka aikata nan ma ka zo ka tsara irin wannan tuba an karba ko da a rana ɗaya mutum zai zunubi so saba'in in zai yi tuba saba'in duk Allah zai karbi tuban shi amma fa da wannan sharaɗin amma duk lokacin da mutum ya tuban amma a tunanin shi gobe ma zai kara to wannan tuban ba tuba bane yawwa to haka nan dai idan mutum ya irin wannan tuba ta watan nasuha to zai samu shiga aljanna kuma ba za ta yi mar komai na ladan aikin shi ba
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا Allah madaukakin sarki ya ce fa aljanna aljanna da muke cewa za su shiga ba fa irin wannan aljannar ku ta duniya ka san fassarar aljanna shine gadina a samu gona a gyara ta da kayan daɗi da abubuwa da iska da me to amma mu nan na duniya mutum zai ce bari ya je ainihin guest house ɗin shi ko ganin ɗin shi je huta an jima kuma sai ka ga ya dawo to ba irin ta ne can aljanna ba Allah ya ce wannan aljannan jannati adinin aljanna ce ta tabbata wanda in an shiga ba a fita yawwa wama hum anhabiya wama hum mene yawwa yawwa ba a fita idan an shiga aljanna jannatu adnin aljanna ce ta tabbata ta zama aha allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib yace kuma wannan aljannar ita ce allati wacce wa'ada ar-rahmanu Allah mai rahama yayi ainihin alkawari ga ibadahu bayin shi bil gaibi a fake kaga ai bayi ba su ga aljannan ba Allah ya musu alkawarin zai sa su aljannan suka yi imani da akwai aljannan kuma suka yi imani da abin da Allah ya ce in sun yi za su shiga aljannan to wannan ita ce aljannan da Allah ya musu alkawari a gaibi ita ce je aljannan innahu kana wa'du matiya kuma wannan alkawarin da Allah ya musu din yana zuwa lokaci kadai ake jira Allah ya yi alkawarin duk wanda ya bi shi ya mutu da imani zai sa shi aljanna amma kuma sai lokaci yayi shine innahu kana wa'du makiya ai akiyan ne wato ya zo da ismul maf'ul amma yana daukan ma'anar ismul fa'il ne innahu kana wa'du ma'tiyan ai wa'du atiyan alkawarin Allah na aljannan nan zai zo in lokaci yayi zaka ga duk wanda Allah ya mar alkawarin nan zai saka shi aljanna a bashi ainihin matsayin da Allah ya mar alkawari
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا الله ملوكين سركي يشي in sun shiga aljanna ba za ka ji yasuwa da surutun banza a cikin aljanna ba idan aka ce lagu shine magana mara amfani yanzu misali a zauna ana hiran ball ko hiran wani wane ne ko hiran wata ƙasa ko me abinda in kun gama ba zai muku amfani ba to aljanna babu wannan babu wannan hiran yasuwa hiran surutun banza duk babu wannan yasuwa din illa mai illa salaman sai dai kawai aminci tahiyyatun fiya salam tsakanin su zaka ji kowa in an gabu kai alhamdulillah alhamdulillah wallahi mun ji dadi mun zauna lafiya haka mala'iku ma salamun alaikum tubtum fadkhulu wa khalidin mala'iku su ma sun gabu da yan aljanna su ma dai sallaman ne sai ka ji ba abin da kake ji a cikin aljanna illa salama sai dai ainihin haka ne illa salama sai dai ainihin sallama sai dai zaman lafiya kaga ku ai duk abin da ka sani na ni'ima idan babu zaman lafiya ba a yi sa ji daɗin sa ba ko miye da ka sani zaman lafiya shi yake tabbatar da jin daɗin abin yau a ce duk abin da Allah ya baka ana cikin tashi hankali ba zaman lafiya kaga ba jin daɗi saboda haka aljanna abin da za ka ji shine salamun kawai zaman lafiya zaman lafiya ba tashin hankali ba surubi ba komai mala'iku ma sallama su yan aljanna tsakanin su sallama karshen magana shine alhamdulillah tayyatun fiya salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shine abin da zaka ji yana tafiya na maganganu yan aljanna a cikin aljanna sannan walahum rizquhum fiya bukratan wa ashiya arzikin su na duk abin da suke so lahum yana nan tare da su zai zo musu bukuratan wa ashiya safiya da yammaci koyaushe suna tare da abin da suke so Allah ya ce walahum fiya ma tashtahil anfusu wa talazzul ayun duk abin da rai yake so da duk abin da ido zai ji daɗin shi to ƴan aljanna suna da shi kuma duk abin fa ko da ka tuno abin a nan duniya ne kace yanzu fa kai kawai sha'awan yalan bella kake kawai sai ka gan shi kwarai ko tsamiyan biri duk abin da ka sani ko dan wake duk abin da ka sani wanda rai yake sha'awa ai ka san akwai abin da ba abin sha'awa bane amma sai ga wani yana sha'awa yanzu ga wata ba za ta ce ta kawai abin nan take sha'awa me sunan kasan nan kalaba kaga kalaba din nan ai kawai tabo ne amma kawai sai ga duk duniya duk abin da aka mata wannan din take sha'awa to ko wannan ka nema aljanna akwai ko miye in ji abin da zai zai sha'awa ne Allah ya ce wa lahum fiya ma tashtahil anfusu duk abin da zai zai sha'awa to suna da shi a cikin aljanna sai dai kawai dan aljanna ba irin naka na duniya bane dan ma la ainur ra'ad ne wala uzunun sami'at abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba tarsuwa a zuciya ba na irin aljanna din kenan yace walahum biya rizqun bukratan washiya kuma arzikin su lahum ya tabbata gare su biya a cikin aljanna bukratan safiya wa ashiyan da yammaci sai dai wannan safiya da yammacin a bisa kaddarawa ne a rana in an shiga aljanna babu wani lokaci dare ko rana ko a ce rana ta fito za a shiga inuwa ko dare yayi ana neman haske babu kullum ana cikin haske kullum ana cikin ainihin ni'ima da zaman lafiya sai dai kawai kamar yadda a duniya safiya da yamma ko yaushe mutum yana samun arzikinsa to a lahira shi ma a cikin aljanna haka mutum zai samu arzikinsa safiya da yammaci.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله يشي فتلك الجنة wancaninka aljanna ma'ana waccan aljannan da muke faɗa fa ita ce fa allati aljannan da nurisu za mu gadar mu ɗin za mu gadarwa man kana taqiya wanda ya zama mai kiyaye dokokin Allah mai biyayya ga Allah wanda yake yi shirka yake yi kafirci kaga kenan sharadin kenan ita ce dai aljannar wanda kowa in ya ji labarin ta yana sha'awa to wa za a ba wa Allah yake man kana taqiya sai wanda ya kiyaye dokokin Allah saboda haka in kana keta dokan Allah kuma kana cewa aljanna na mai rabo ne in jiwa ai Allah ya kawo sharadi saboda haka in kana son aljanna ka bi Allah yawwa in kana son aljanna ka bi Allah tunda anan ma yake illa man taba wa amana wa amila salihan in baka yi aiki na gari ba kana yaudaran kanka da cewa aljanna ne mai rabo ne to zaka shiga sahun mai agari da yake cewa fa innahu min alamati shiqaqi duk mutumin da zai ce wai a ai shirya na Allah ne duran da Allah ya shirye mu zamu shiryu yace wannan yana nuna alaman tsiyacewa da tabewa da toshewar basira yawwa shi abin da ake so ga mumini duk lokacin da ainihin shaidan ya rutse ka ka aikata mummuna kana tuna Allah sai ka tuba kaga kana dawowa kan hanya kenan Allah ya taimake ka sai ka ga ka bi hanya sakka ce aha وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما- وما مم.
بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا wannan ayar ta sauko lokacin da Jibrilu ya yi jinkiri malamai suka ce jinkirin da aka samu lokacin da aka yi wa manzon Allah tambayoyin nan guda uku ka san ya ke na ruhi wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi guda biyun kuma labarin ashabul kafi da labarin zulkarnaini yake wannan kuma sai gobe to a wannan sai gobe din a zahiri manzo Allah bai ce insha Allah ba to wannan sai goben sai da aka yi jinkiri aka yi sati biyu Jibrilu bai zo ba har ma ya kai ga ainihin su kafirai suna yau manzo Allah izgiri ya ce har yanzu goben ba ta yi bane ai ka ce mana goben ku anya to har sai da ya kai ga ainihin suna yau manzo Allah izgiri sannan sai mala'ika Jibrilu ya zo to shine da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayan Jibrilu yake cewa ya Jibrilu ya me yasa baka ziyarce mu ka fiye da yadda kake ziyartar mu dama ba saboda muna shauƙin ka muna kullum muna tunanin ka shine sai Jibrilu Allah ya umurce shi yace ka ce masa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik yace ai mu din da kake gani ba wai ra'ayin mu ne kawai mun ga dama za mu sauko ba ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka duk lokacin da kaga mun zo to umarni ne Allah ya mana cewa mu zo kaga duk yawan mala'ikun nan da duk yadda suke duk wanda zai motsa shi Allah ya mar umarni dama su sifan su ma Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su kullun suna jiran umarni ne amma ba in an yi umarni ko menene yanzu a gabatar da aiki ko me yanzu misali a zara'ilu littafan ainihin sunayen mutane na hannun shi an ce kullun su ya kalli kowa kullum su ya kalli kowa kowa ya san inda yake kuma ya san ga littafin ya san lokacin mutuwan ya san gurin mutuwan ya san yanayi da komai kawai jiran lokaci yake lokacin nan na yi kawai zai gare nan ko a wani hali mutum yake don haka aka bar umarni shi kawai la ya sunan Allah ma amrahum idan ka je wajen mai busan kafo yanzu haka kafon yana bakin shi kawai yana jiran ayi umarni ne busa a tashi haka kowane mala'ika, kowane mala'ika yana gaban aikinsa, to shi kuma Jibrilu mai kawo saƙo shi ma kawai yana jira a ce ka kai ne, amma kuma ba zai zo ba sai an yi umarni, shi ne wa mana tanazzalu illa bi amri rabbi ba ma saukowa sai da ainihin umarni na Ubangijinka, saboda shi Allah maɗaukakin sarki lahu ma baina aidina abin da yake gabanmu inda muka tinkara na al'amarin lahira duka ga Ubangiji yake sanin lamarin shi gaba ɗaya da mallakan shi ya tabbata ga Ubangiji, wa ma kalbana da abin da muka bari a bayanmu na al'amuran duniya abubuwan da ya wuce gaba ɗaya na Allah ne, wa ma bai na zalika abin da yake tsakanin nan daga yanzu har zuwa tashin kiyama komai na Allah ne gurin da lokacin da wanda suke ɗin gaba ɗaya mallakan Allah ne Allah yana sane da su. sannan wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zamo mai mantuwa ba wai mancewa yayi ba kawai ainihin ikon shi ne da nufin shi haka yayi nufin kar a zo ne zuwa wannan lokacin yanzu kuma yayi nufin a zo shine muka zo shine wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
Kuma ya ce Allah madaukakin sarki ɗin fa shi ne rabbu Ubangiji mamallakin assamawati sammai wal arbi da ƙasan nan. Ƙasan nan da muke kai har zuwa ƙasan bakwai da sammai gaba ɗaya Ubangiji shi ne mamallakinsu, shi ne ya halicce su, shi ne yake mallake da su, kuma dukkansu bayin shi ne. Wama bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasan na mutane da mala'iku da aljanu da sauran ainihin halittu gaba ɗaya na Allah ne, fa'abudhu, saboda haka yau ana umurtan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce, To, ya Rasulallah fa'abudhu ka bauta wa wannan Ubangijin, dama waye cancanci bauta, ai, wanda ya mallaka shi ya cancanci bauta, duk wanda zai zo ya ce yana so amar aiki, ai, kage ya mallaki masu aikin ne, ko ya siye su ne za su mar aikin to Allah shi ne ya mallaki sammai ya mallaki ƙasa ya mallaki abin da yake tsakanin sai mai komai da komai kenan to tun da shi ya mallaki komai kaga ba wanda ya cancanci bauta sai shi Allah ya ce fa abudu bauta masa wasu tabir libadati kuma shi bautan Allah yana da ainihin abubuwa na walhalu Allah ya ce wasu tabir kai haƙuri li ibadati ga bautan Allah din kai haƙuri kan bautan Allah yanzu misali an yi sallar magaruba kana zaune kawai ka ji an kiran sallar isha rayuwa ma baka gama hutu ba yi haƙuri tashi kai ishan ka je ka kwanta kana bacci bacci bai kare baka ji an yi asalatu yi haƙuri tashi kai sallan akwai ranan da ba za a ce ma kai wayannan abubuwan ba za a ce yau ranar jaza'i ne kuma jaza'in nan an biya ka za a ce ka zauna a ciki har abada saboda haka kai haƙuri da shi can ma yana cewa وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك Allah ya ce ka umurci iyalanka da sallah kai ma ka yi haƙuri da sallah in je ka yi haka ka tsaya kana sallah daidai kana umurtan iyalanka sallah Allah ya ce ba mu neman ba mu roƙon ka wani arziki ya ce mu za mu arzikta ka duk abin da kake tunanin wai sallah zai hana ka to bar wannan abin kai sallah in dai ka bar abin dan Allah kai sallah Allah ya ce ka bar abin mu za mu arzikta ka duk abin da ka bar ka bar ka bar shi dan yin sallah to sai ka ga abin kuma ya biyo ka ko baka neme shi ba ƙwarai duk abin da ma malamai suka ce wata rana akwai wani sahabi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bar abin da yake sha'awa dan Allah to Allah zai ba shi wannan abin da yake sha'awan ba sai ya ji ya nema ba to wata rana cikin dare sai yunwa ya kama shi yin wannan ko ta kai ƙure wanda dole ne sai ya tashi ya fita ko na wani ne kwata ya fita ya buga ya buga babu kawai sai ya ga wani gida buɗe sai ya shiga yana shiga gidan kawai da yaje yana lalubawa da yake lokacin ba wuta yana lalubawa sai hannun shi ya kai shi kan matar gidan tana bacci sai ma yunwar kuma ta ɗauke ya koma sha'awa na wannan matar sai kuma ya tuna da wannan hadisin cewa manzo Allah fa ya ce duk abin da kake sha'awa in ka bar wannan abun dan Allah Allah zai baka wannan abun ba sai ka nema ba sai ya ce to kaga wannan sha'awan dan ina sha'awan yake amma dan Allah din na bari sai kuma yana shafawa ya je kan abincin yana samun abincin ga abincin nan sai ya ce to kuma kaga wannan abincin na haramun ne kuma Allah manzo Allah ya ce duk abin da ka bari kake sha'awa dan Allah Allah zai baka ko baka nema ba sai ya bari yana hutowa ya yi tuntuɓe da ainihin akwatin gidan, ya buɗe gashi kuɗi ne a ciki, zai iya ɗauka ba a gani, nan ma ya tuna da wannan hadisi ya ce shi duk ya bari don Allah ɗin ya haƙura. Shi kenan, ya fita da washe gari ya je majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ana zaune sai ga wata mata ta zo, da ta zo ta kawo kuka ne ya Rasulullahi garin nan ya lalace. Gaskiya ba zan iya zama haka ba tunda mai gidana ya rasu da na ɗauka kawai zan zauna in huta amma gaskiya jiya abin da na gamu da shi abin ba kyau ta ce kawai na ji wani ƙato ya shafa ni a kaina saboda haka gaskiya ni a nema mu mijin aure shi ke na manzo Allah ya ce akwai mai bukata mutum ne ce ina bukata kina son yi ta ce to ya za a samu wannan aki aka daura musu aure kaga matar da ya shafa ta biyo kuma dama a gidanta abinci yake abincin ya zama nashi wannan jakar kuɗin duka kaga ya bar abu dan Allah kuma abin ya biyo shi ya samu saboda haka duk abin da kake sha'awa saboda tsoron Allah ka bar wannan abin to Allah zai baka fiye da wannan abin ma aha yace me yawa yace rabbu samawati wal ardi Allah madaukakin sarki din nan fa shine rabbu haka ne go yace rabbu samawati wal ardi shine ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fa abudu saboda haka ka bauta masa wastabir li ibadati kuma kai hakuri ga bautan Allah shi dama bautan Allah abi ne bin Allah da nisantar saban shi shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi shine gayan takawa ko tsoron Allah shine duk abin da Allah ya umurni kai kokari ka aikata gwargwadon samun ikonka sannan duk abin da Allah ya hana ka hannu to ka yi haƙuri a kan wannan. Ya ce, Wastabir li ibadati ka yi haƙuri bisa bautan Allah, hal ta'alamu lahu samiya, ya ce shin kam ka taɓa jin takwara ga Ubangiji, a ce ga wani shi ma Allah ne shi ya yi sama shi ya yi kaza shi ya yi kaza duk kafircin da ake ka taɓa jin wannan saboda haka shi kaɗai ne Allah ka kaɗaita shi da ainihin bauta. Alhamdulillah lokaci ya yi za mu dakata nan. abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i akwai mai tambaya na'am
mana akwai irin misali eh, ya a yi kuskure haka eh.
kuma irin
Hmm?
wanda aka yi kuskure wani lokacin ana so ka yi irin wasiya to sai a wajen sallah ake haɗuwa Hmm.
amma an yi sallah na wani lokacin ana tashi ake irin wannan ana yi irin sallah ya wace wace Eh, eh.
sai da aka taru lokacin sallah ya yi Hmm.
ne kuma yi sallah da aka yi wannan nasiya daga baya sai aka yi sallah har sai suka tashi a dama ai shi dama shi nasiya ana yi a lokacin da zai yi ne idan kafin sallan ana taruwa kuma akwai abin da yake na nasiha wanda zai wa jama'a amfani ai ba za ka bari sai bayan sallan an watse ba kafin sallan lokacin da aka taru za a yi sallan a lokacin sai a gabatar da wannan nasiha idan kuma idan an gama sallan ne kafin sallan ba a zuwa wasu ma sai an fara sallah suke zuwa amma in an yi sallan in an yi sallama ana dan zama sai a gabatar da nasihan bayan an yi sallan dama ai buƙatar shine a isar da sakon ko wa zakir fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina saboda haka daidai ne kafin sallah ayi nasiha in ana tsoron an gama sallan za a watsi kwarai kuwa yana da kyau ayi nasiha eh lokacin ne a to kuma ba zai yiwu a rike mutane a lokacin sallah ya fita ba ai duk abin da zaka faɗa bai kai yin sallah akan lokacin ta ba saboda haka gashi an zo za a an taru za a yi sallah kai kana da nasiha kuma lokaci ya kuren da in aka tsaya sauraron nasihan ka lokacin sallah zai wuce to bai halatta yi wannan nasihan ba dole a gabatar da sallah yawwa saboda yin sallah akan lokaci Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dole ne mutum in je yana tune yayi sallah akan lokaci bai halatta ya bari lokacin sallah ya wuce bai yi ba yawwa dole a a kula da wannan eh Mhm. goma na ƙarshen watan Ramadan? Eh kawai wato babban ainihin sako dai shine kwanaki goma nan su ne kwanakin da aka fi ƙarfafa zaton daren Lailatul Qadr yana cikin su. Yawwa, Allah ya rufe ainihin daren Lailatul Qadr nan bai bayyana dare kaza bane saboda rahama gare mu. Sannan kuma abu na biyu daren yana caccanzawa. abin da malamai suka fi rinjaye a kai kenan babu wata ranar da aka tabbatar da cewa wannan daren duk shekara lailatul qadr yana fitowa a wannan daren ne akwai wannan magana akwai wannan ra'ayin a malamai amma kuma dai magana mafi ƙarfi lailatul qadr yana cancanzawa daga wani dare zuwa wani dare tunda hadisi ma manzo Allah yace ku neme shi a goman ƙarshe a goman ƙarshen ma yace ku neme shi a kwanakin mara kwanakin wutiri daren 11 a daren 21 daren 23, daren 25, daren 27, daren 29, amma ba ce kan dare kaza ba ne, yawwa. Sannan kuma shi maran kanshi malamai suka ce ya sha bamban na inda ainihin watan ya cika da kuma idan watan ya yi nusan. Ka gani? Saboda haka kawai mutum ya raya dararen gaba ɗaya. Ka gani ya raya dararen gaba ɗaya to akwai hofin cewa ya samu wannan daren lailatul qadari. Kamar yadda kuma da mutum zai raya dararen Ramadana gaba ɗaya wannan kuma yakinan ne. inda dai daren lailatul qadri yana cikin watan ramadana ne to kai kuma ka raya watan ramadana gaba daya to kaga tabbacacce ka raya daren lailatul qadri warai kuwa tunda yanzu misali randuna ne guda talatin sai aka ce kaga randunan nan talatin akwai ɗaya ɗazu aka kawo garuwan ruwan zamzam aka juye a ciki amma gaskiya mun mance wace randa ce to kai kuma kana buƙatar ruwan zamzam ɗin nan ka sha yanzu a randuna talatin nan wanne ne in ka sha kake da yaƙini babu amma an ce dai ina kyautata zaton dai daga na ishirin ɗin nan abin da ya yi gaba shi yake amma ba tabbas ba ne yanzu me za ka yi ka samu yaƙini ka sha talatin ɗin gaba ɗaya kurai kuwa in ka sha talatin na yi yaƙinin ka sha yawwa to kaga hikima ne na Allah ya ɓoye daren lailatul qadri a a- a tsakanin jiraren ramadana saboda ramadanan gaba ɗaya ai ba iya lailatul qadri bane ramadanan gaba ɗaya tana da kususiya na ainihin dinkin ibada idan kai ibada guda ɗaya na farilla Allah zai linka ma so saba'in wannan a wata ramadana gaba ɗaya sannan kuma idan ka aikata aiki na nafila Allah zai baka ladan farilla wannan a ramadana gaba ɗaya idan aka ware lailatul qadr kai iya lailatul qadri sauran baka yi baka yi asara ba a gani saboda haka sai kai gaba ɗaya kawai idan kai gaba ɗaya ko ma wanne ne ka samu shine amma ala ayyi halin dai wannan dalalen da suka saura dalare goma nan da yake gaban mu wannan ya zo har a hadisi ma manzo Allah ya ce in za ku nemi lailatul qadari ku nema a wa'annan dalalen saboda haka mu mai da hankali mu yi ta ibada a cikin su har Allah ya sa mu dace da ibadan mu a ciki in Allah ya karba sai kaga mutum ya haye Allah ce mu kin Allah ya sa mu dace na'am eh wato Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi idan na dace da ranar Lailatul Qadri me ya kamata in ce sai manzo Allah ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga wannan addu'a ce wanda ta tattaro komai sannan kuma da manzo Allah ya gaya mata ai bai gaya mata adadi ba sannan kuma bai takaita ta akan iya wannan ba kawai dai duk yadda za a yi dai ko da so ɗaya ne ka samu ka faɗa in Allah ya karba ai ka gama Allahumma ya Allah, innaka afuwun kai mai yawan afuwa ne, tuhibbul afuwa kana san afuwan nan ya Allah, saboda haka fa afuwa ne ya Allah kaman afuwa. Ka san ku afuwan Allah? Idan Allah fa ma afuwa shi kenan ka ketare a komai fa. Duk abin da ka sani na zunubi ya riga ya zama babu kawai, an riga an yafe. Ko yanzu ne, yanzu din nan a ce mutum, misali ala sabilin misal, a ce mutum ya yi harkoki, harkoki suka rikice mar, wannan yana bin shi dubu ɗari biyar wannan yana bin shi miliyan ɗaya wannan yana bin shi kaza wannan yana bin shi kaza wannan abin ya ya rasa inda zai sa kan shi kawai sai wani marhumi ya zo ya ce a kira malam yahaya sai ya ce a ɗauko bayro da takarda ita faɗan abubuwan da ake bin kan gaba ɗaya sai ya ce an ɗauki nauyi an ma akuwa an biya sai me ka gani saboda haka in Allah ya ma akuwa fa shikenan gaba ɗaya fa kai ba wani abu wanda za a ce matsala a tattare da kai to shine manzo Allah ya bada wannan addu'a yace ki ta faɗin wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni amma wannan ba an ce wai ka takaito akan shi shi kadai ba dukkan ibadu salloli ne sadaka ne karatun qur'ani ne da duk abin da ya zama na azkar mutum yayi amma kar ya manta da wannan addu'an wanda manzo Allah ya keɓe ta musamman ga ainihin sai da Aisha Allah ya cin Allah ya sa mu dace Allah ka rufa mana asiri abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i iyayen mu da malaman mu wanda suka rasu Allah ka ji gansu rama gafarta musu sauran yan uwan mu da abokan arziki da jama'a musulmi gaba ɗaya Allah ka gafarta musu wanda suke da rai Allah ka sa mu gama da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake yantawa a wannan wata Allah ka yi mana abuwa Allah ka yi mana abu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan abin da muke tsoro Allah ka tsilar da mu wannan abubuwa da suka rincaɓe na ƙasar mu da sauran ƙasashe gaba ɗaya Allah ka mana masala Allah ka yaye mana dukkan abin da ya dame mu Allah ka kawo mana ainihin masala a dukkan abin da ya zamo ainihin rikicewa gare mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama duniya lafiya masu masu roƙon addu'a bukatocin mu na alkhairi da mu da su gaba ɗaya Allah ka biya mana masu yi mana alkhairi Allah ka sa saka musu da alkhairi Allah ka dullunka musu alkhairai Allah ka taimake mu Allah ka sa mu goma da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya da zaman lafiya dukkanin mu kowa da akwai bukatar da yasa a gaba ko guda ɗaya ce ko ta kai miliyan duk Allah ka fi mu sani da wanda muka halarto da shi da wanda bamu halarto ba da abubuwan da muna bukata mu ma bamu san muna bukata ba dai Allah kai ka san wa'annan abubuwan bukata bukatocinmu ne Allah ka biya mana Allah ka yassare mana Allah ka yassare mana dukkan abin da ya tsananta gare mu Allah ka cire kofe da hasada da ke ta da mugunta da dukkan rabon shaida a cikin zukatanmu Allah ka shiga tsakaninmu da dukkan azzalimi dukkan mai nufin mu da ainihin zalunci ko mugunta Allah ka yi mana maganin sa Allah ka sa mu gama lafiya Fatiha da ayatul kursi da salatul fati Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له